أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da yadda da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da daren sha tara ga watan jimada ula hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda kuma insha Allah ta'ala ya yi daidai da uku ga watan sha biyu miladiya shekara 2023 in ya inganta wanda kuma insha Allah ta'ala wai wannan shi ne darasinmu na goma sha ɗaya daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna sifatu sala na babban malami abu abdurrahman muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi taken karatun namu shine karatun hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka ai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da kuma aiki da daidai idan uwa mutumin ce ba satin da ya wuce mun karanta inda malam yake cewa wa kana yaqul annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa idan salla ahadukum idan ɗayan ku zai salla ila sha'i yasruhu min nas sai ya sa wani abu wanda ya mishi sitara tsakanin shi da mutane yace fa arada ahadan an yajaza bayna yadayhi sai wani ya nemi ya shiga tsakanin shi da wannan sitarai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace falyadfa fi nahari to ya kai mai tunkuda ya kai hannun shi a cikin kirjin shi wal yadra masara sannan ya kai mai wannan tunkuda iya gulgudu wa fi riwayatin falyamna abu maratayn malam yace a wani riwaya ka nemi mutumin da ya shiga mutumin da ya nemi ya shiga tsakaninka da satararka so biyu fa in aba in kuma wannan mutumin ya kiya falyuqatilhu to sai ka yaki wannan mutumin fa inna ma huwa shaytan saboda shi wannan mutumin shaytani ne malam yace wa kana yaqul annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa law ya'lamu al-maru bayna yadayhi musalli lallai da a ce dayan ku ya san irin zunubin da ke da kai ta gabin taka wuce gaban mutumin da yake sallah yace da mutum ya san ma ga alaihi gwalgwadon abin da ke da kwai na zunubi yace lakana an lakana an yaqifu arba'ina khairan lahu min an yamuru bayna yadayhi da mutum ya tsaya arba'in da yabi ta gaban mutumin da yake sallah matakar ya sa sutura da mutum ya san irin zunubin da ke da kwai wanda muhammad nasiruddin albani ya kawo wannan sauran bayani a cikin asali sifatu salahin shi ya so yace ana cewa mai ruwa yadda aka mai shi yace ya mance an da yace arba'in shekara arba'in ko zamani arba'in ko minti arba'in shi ne babban malamin imamun nawawi cikin sanin da yamma musulun yake ta kawai dai wannan hadisin abin da yake nuna mana haɗarin da ke da kai ka bi gaban gaban musulun da yake yin sallah musulunci bai karantar da mu ba musulun na yin sallah matuƙar ya sa sutura ka ƙetar wannan sutura tashi ka wuce shi muna fahimta yan uwa sannan kuma mun sha bayani kenan mutumin da bai sa sutura ba da za ka bi ta gaban shi kana da laifi malumai suka ce babu laifi tunda wannan mutumin bai sa sutura ba wanda yake nuna ga iyaka wurin shi wanda mun yi bayani ita ba sutura mala yake wannan hadisan guda biyu bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi a wata ruwaya ta daban kuma ibnu kuzaima shi ya rawaito wannan hadisin malam yake ma yaqta usala abin da ke dace sallah shi ne ai kasashen sai ke ai aliyarsa shi ne ai butulanuhu abin da ke lalata sallah mutum ba ke daya wa kana ya ƙulu annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa yabtu salatu rajul abin da ke ɓata sallan mutum idza lam yakun bayna yadayhi ka akhir ka akhir rahal matakar bai sa gaban sallar shi ba daidai abinda muka ce ɗan sallar da na raƙuni kamar muciya annan muhammad sallar ne ce matuƙar mutum bai sa makwatan kwacin wannan abin ba abin da ke ɓata mai sallah shine almar a tumace malam sai yasa autai da an turfarantar sai ce alha'ida ita ce mace wadda ta balaga yace wal himar da kuma jaki wal kalbul aswad da bakin kare wannan abubuwan guda uku duk lokacin da mutum ke sallah suka fita gaban shi wannan sallar tashi ta lalace malam yace qala abu dar sai babban sahabi abu zar yace kuntu ya rasulullah nace ya manzo Allah ma balul aswad min al ahmar min ya bambanta bakin kare da sauran karnuka da sauran masaran kare ko jan kare ko da sauransu fa qala sai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al kalb al aswad al shaytan ai alkalbul aswad shi bakin kare da kake kallo inji annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shedani muna fahimta gashi na sai malai yace kina abin da ke bata wa mutum sallah inji annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wannan abubuwa guda uku na farko akwai mace ba kowace mace ba sai mace wadda ta balaga duk mutumin da yake sallah macen da ta balaga ta bi ta gaban sallar shi wannan sallar ta lalace haka kuma jaki in ya bi gaban sallaka sallaka ta lalace da kuma bakin kare muna fahimta yan uwa kun ga wannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da suke bata ma mutum sallah to menene hukuncin mutumin da ya zo yana sallah sai wasu abubuwa saɓanin wa'annan suka bi gaban sallar shi sallar shi tana nan koko shi ma sallar shi ta ɓace ha sallar shi tana nan lahiyar salau ba wani abu da ya taɓa sallar shi ha babu masha Allah wannan shi ake ce makaratu duk abin da annan Muhammad sallam bai hana ba to kawai wani ya hana wannan abu sai na Umar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda yace ya Rasulullah ta ya za a yi matan mu suna hitawa irin yadda sauran mata ke hitawa zuwan musulunci ba kai tsaye bane aka ce mata dole sai sun sa hijabi sai su yi kaza ya rasulullah ya kamata a ce matan mu da matan wanda ba namu ba sun bambanta annabi yake umar saurara ka ji matakar Allah bai sabkar da hukunci ba ni annabi ba isa in hukunci ba Allahu akbar kaji daga bakin wanda ake ma wahayi yake in dai mai ba da umarni bai ba da umarni ba ni bai isa in ba da umarni ba to ne yake wani malami dan kana jin girman malumta an tambaye ka abinda annabi bai ce ka ce a'a kaza kai wallahi yanzu ka shiga wuta sai sa kuka ji Allah ya ba da cikakken shaida ka annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka ce wa najin idza hawa ma dalla sahibukum wa ma wa ma yantiqu anil hawa yace ku saurara shi annan Muhammad bai magana da son zuciya in huwa illa wahyin yuha da kaji annabi yayi magana to wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala to kaga nan karambani wasu daga cikin fuqaha da suke cewa to ai duk mutumin da ya kuskura yake sallah sai wani abu ya gitta gaban sallar shi matakar ba wannan abubuwan guda uku bane ai sallar shi ladan sallar shi ragagga ce sai a tambaye su ya rage su sai a ce ko da kuka ragewa kuka ba lade shi dai annabi bai ce ba ta rage ko ai mun karanta kan baya to kai da kake ta rage nawa ne ka rage ne cikin ladan sallar ta shi da ka rage kuma wasa ba shi yasa wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayya shari'a ita ce shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa aisha ba san wannan hadisin ba da ta ji wannan hadisin sai ta ce kai subhanallah me ya same ku za ku haɗa mu ni mata da jakkai da karnuka so nawa ma ni annabi muhammad sallam na sallah ina kwance saman gado ai mun karanta nan ko sai aka ce to Aisha dama aikin ki ne kin shaba mutane istidraki za a zo sahabbai shi wata magana ki ce a ba haka bane ga shari'a annabi to wannan Aisha ke ba ki yin kuskure wannan hadisin da ki san shi ba annabi bai ce ba ai ba ka sallah mu kana gaban ka ni yace gittawa muna fahimta kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yace mai tabaliga dan haka ke Aisha yanzu ke asuwa za ki kora magana annabi ta ce a haka ta ce a to shi ke da ita ma ta yi ta yi wanda gaban su wahayi ke samkowa mu kuma nan ai ta jama mu san hadisi ce ta to amma dai ka san me ya kaza ya kaza je ta ma kauce kauce to kai mata annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ake kira da uwayen masu imani kai wannan ke nuna jiya da kai matuƙa a ilimi akwai abin da sai ya nuna sai baka san shi ba Aisha ita ta ratsu tsakanin sahabban nan malumai suke cewa kallabi cikin raunna ita ta kutso cikin rabka rabkan sahabbai ta Abu Huraira su Ibn Abbas su Ibn Umar wanda suka yi kowa har da hadisai Aisha ta shigo cikin su shi yasa cikin mata in ana magana karatu daga an ce Aisha sai dai ayi shiru sahabbai za su magana akai amma Aisha ta ce asali magana ba haka take ba kaza da kaza da kaza kuma dole ta amsa saboda sun sallama sahihi ilimi za a zo wani abin ana neman hukunci daga an rasa ta a ce a je wurin Aisha to amma kuma ga shi na Aisha ta yi kuskure wannan yake nuna mana duka ɗan adam zai iya kuskure ɗabi'a ne ma na ɗan adam cikakke ɗan adam in shi ne a same ka kana kuskure daga ka ji an ce kai baka kuskure to wallahi ba mutum bane kuma an cuce ka kuma an baka siffar da bata dace da kai ba shine siffa Allah subhanahu wa ta'ala alaikum salam bata ja ba jazakumullahu khairan ko aha Allah ta kana alheri kun ga ita kuma bata ja ba mu yanzu sai ka jawo hadisa Allah ya kammala abu bari kai duk sai ka gama bayanin ayoyi da hadisi sai mutum ya kuka akuya sai ya sha kwana sai ce me shine me amma yanzu me ya kaza yayi sai duk bayan ka gama annabi ya ce shine ai Allah yake su masu imani inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na kawai cewa suke mun ji mun mi kauya mun yarda mu wane ne mu a ce annabi ya ce mu daga magana amma yanzu yawa wallahi sai ta kuka ga ko ba inda ciwa ciwa ta shiga irin da awa ahlus sunna na rinci da Allah ahlus sunna da ya samu wani alhaji yana karbe mai jirgi sai ta halitta mai abubuwan da yake so in Allah ya taimake shi uwayen shi basu fahimci abin da ya fahimta ba bai iya hitarwa ya bayani wannan abin ba daidai bane muna fahimta wallahi san zuciya ta shigo cikin da awar sunna shi yasa kuka ga yanzu za ku ga babban malami cikin manya manyan malaman ahlus sunna amma bai da wani kwalli a wurin wasu wanda ba ahlus sunna ba me ya ja wannan rishin riko kan gaskiya kun san abin da wane ya gani gaskiya ne amma sani da da alhaji wane da malam wane da hajiya wance suna kan wannan abin sai ku ce a'a kai ma malam wane a akwai sabanin malamai Allah ya tsine ma sabanin da zai hana abu magana annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abin ya hallaka mu ku dibi da ahlus sunna yadda suke da izza suna da ita yanzu ha duk sai ka gama kai musatan baka ji ga cikin fitan malama ne yake wannan wannan magana ta annabi malamai sun yi sabani shi yasa wannan sabani sharri ko ba yau ba in an tambayi malami in ba abu bane wanda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samo san yayi kaza san yayi kaza kawai ka bi shari'a annabi duk wasu malamai da aka ce sun yi sabani su rike sabani shi yasa wai aka zo ana ce ma shi ibnu taymiya mala albani muhammad wannan littafin da suka yi fatawa kan cewa la ya qur'ani ba ta halitta ba shan rubutu makaruhi ne aka ce ai ga shi ibnu taymiya ce ayya ku ba ahlus sunna bane ibn taymiya wani dalili ya dogara da shi ai ga ko ai dalilin da ibn taymiya ya dogara da shi ba inganta ba oh bai inganta ba sai ku ce shi kenan sai ka ka kusura ku jumu'a ahli sunna ba mu mu ba dariqa muke yi ba mun gane a'a mu duk wanda ya gaskiya ne muna tare da shi yace babban malami ibn taymiya Allah ya kanshi da rahama yace mu duka ahli sunna da kuke kallo cikin mota muke direban mota shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to duk wanda yake cikin motar fasaje to dan wani fasaje ya sabka kai kuna kasar tahiya kuna so sai kun je ya mai an kai kwalli ya sabka dibi yake nan ne ban kai sai ka sabka ha muna fahimta ai ba ka sabka ko sai da ya sabka inda ba a sabka to haka nan ne mu dukkan malumman mu yarda suna kuskure suna kan daidai cikakku ma su ne mutane a ce sun yi kuskure shi yasa zaka ga ba wani malamin ahli sunna da zaka daga wa a duniya kowane ne a ce ba bai kuskure ba babu kowane ne sabanin wasu daga cikin yan shi'a da wasu daga cikin yan tabligh da su ɗan ahmadiyya da su ɗan ɗariƙu kai yanzu ɗan ɗariƙa za ka ce musu shawun ya kuskure ba sai an raba ku da shi ba a wata kalasi ina ma wasu yara ikilu islamic mun zo samu wata magana kan salata annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai nake kona salatul fati nake to aka ganin tijani ya ce kaza ya ce kaza ya ce ali harazim ne ta kawo har magana sahabbai muka kawo muka kore muka ce ko ta abubakar suka yi magana in ta saba wata annabi ayi wasi da kawo kai wani idan sai ce mala aban saba su tijanin nawa duk an taba sa abubakar bai ce a ban taba ba amma ko da aka ce su in yasu su jaje ce me sai a ban taba su su jani ne su in yasu na ce an ban taba wato ba ci gaba da karatu shi ba karatu yayi ba inda gina mishi a matsayina na malamin shi yayi ya zabi sai ko ba haka nan ba kenan sai mu ci gaba da karatu kawai amma malamin shi ai sun san me ake gai shi yasa kakka zo kana da awa wasu za su neman su tada hankali kakka biyo mu sai karatu ka sa gaba abin da kare ba daidai bane su sa littafi su kai ba daidai bane mana ba shi kenan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu shi yasa a hirin ka kai musulmi a ce ma annabi ya ce kace amma dai ka a ce ma annabi ya ce kace ba su ga ba haka nan mutane suke ba ina ruwanka da mutane su aka aiko ma na rantsi da Allah duk wani malami da ka rike ko ahlus sunna ko dan bid'a wallahi sallahi in aka je lahira kan shi hujja sai ka shiga wuta wa aka aiko ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shi ka duk wani malami da zai dora ka kan wata shari'a matakar ba ta annabi ba ce ka rabu da wannan shari'a kan hayaniya ne kawai zai dora daga an zo an hara to me shari'a annabi kan kaza me shari'a yanzu ka diba yadda tasirin da a wasu sunna ba ta da tasiri a cikin mutanen da suke rayuwa ana kalla an gane sunna ga ya mun wani arme da wani arme ne aka zo aka yi sunna ko ba haka nan ba gaya mun wani zanen suna da wani zanen suna aka bi shirya annabi ko ba haka nan ba ba kullum ana da awar sunna ba ko ba haka nan bane ba ai ana karanta da annabi ya arme sai da ai dariya a wuce to yin wannan ai shine sunne kuma wallahi ba wani malamin ahlu sunna da zaka zuwa kace mala hadisin nan da ka karanta mu muke son mu aiki da shi shi da kai mu tarayya da kai cikin sunna ce nan na arme ce a ba kai ba ka ga ka san harkan matan nan in ba ayi kaza ayi kaza ayi kaza saboda ni matan suke gaban mazan na bin su baya wani mana Ibrahim Ali Kaduna Allah ya ji kan shi da rama ba da ya mutu da yace wai kun san me yasa ba ku ga ahlus sunna sun zo su yi wa'azi an bar kanan zanen suna na maza ba yace kun san me yasa suka kasa hana na mata yace ai da na mata da na mazan duk ba daidai bane na mazan ya ma sauki kan na matan yace kun san me yasa suka gagari su hana na maza yace saboda matan suke gaba mazan na bin su baya wallahi ba kowane namiji bane yake cikakken namiji cikin gidan shi zaka ga azuwa arme za a buga alkasar uban ne san abatun baki ni yanzu cikin unguwa su liman su ta Allah ne muni na gaje cikin gida alhaji ne ne abu na rana guda abin da ba gare ka faro ba a ce kawai ta takura ma iyaka ni ne ne in an buga kafin kai nawa aka buga kuma ga yaran suna suna zaman gidan ai mama ce ba wani abu bane da gahi to sai ku ce to Allah yara a bar su da shi tunda dai ai ba taba yi ba sai wa a bar su shi kaga ai an sauya mishi alƙibla jahadin san da kuka yi ta bashi sun tashi a banza to amma na ya ga ahalin sunna malama ahalin sunna suna aiki da wannan ɗaliban suna aiki da wannan da shi kenan sai abin ya zama na al'ada cikin mutane ko ba haka nan ba to amma ba ai da malamin ahalin sunna da wancan wanda ba ahalin sunna ba in za a ne duk abin da ake yi ana yi wallahi duk taron da ka san ana yi fatin ƙauyawa fatin larabawa shai subhanallah malam shi wannan hadisin eh imam muslim da abu dawud su suka rawaito shi da ibnu khuzaima yace haka shi ma ka diba cikin littafin shi tahzirus sajid da yake sajid qubur makajid da kuma ahkamul jana'iz yake duka ya kawo wannan hadisin sai malam yace as-salatu tijah tijah al-qabr shi ne mutum ya sallah a ina wurin kabari ko kuma makabarta har yanzu ba mu zo sallah ba daga mai idanun za ku ji mala ake niyya to mu fara bayanin sallah ke da insha Allah mala yace wa kana yanha an salati tijah al-qabr annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana ayi sallah a makabarta ko kusa da kabari fa yaqulu yana cewa la tusallu ila al-qubur ai kaf ku yi sallah ya zama na kun sa kabari shine al-qiblar ku yace wala tajlisu alaiha hada kuma kar ku kuskura ku zauna a ina akan kabari to kun ga nan ma akwai da yawa na daga cikin wannan ke ce muku ta tanga mu yi magana kan su ƴan tabligh wallahi akwai daga cikin su masu bautar kabarrika kuma duk ɗan tabligh na kirki an da Pakistan da Makka wurin shi zai yi ta tara kuɗi ya tafi Pakistan kuma daga Pakistan wanda suka san Pakistan in suka ce daga Makka daga kai Pakistan wanda ka dawo nan amma sai ya wuce ya tsaye can wurin jama'a su tabli da aikun san su ko masu kira mutane a zo a yi da awa kwana uku sati guda mara albani ta abin ya koma ɗari kuma in ka shiga cikin su akwai wasu zikirai da suke badawa shi yasa insha Allah abin da yasa bai magana kan su ba akwai muhadara da nake na ina kiyaye kan jama'a su tabli din nan akwai masu bid'a ta shirka cikin su akwai masu wasu kabarin rika sai jama'a su tabli wanda ga markazin su nan masallacin wanda na juma'a na gidan gawa nan ne dandazon su nan suke haduwa nan suke shiga masallatayya suna kiran mutane sai a zo a tafi da awace wadda ake ba ilimi yau in ka shiga tabligi yau ce kayi wa'azi duk wanda ya kai ka a wai bayan na karanta sai da na je sauti kwana uku in yadda ake yi a kai ma ka je ko kai ma ka je ko kai ma ka tafi ko yau in ka shiga sai ka yi wa'azi akwai abubuwan da ake hakalwa ana shiga ka keɓance kai ta kuka irin abubuwan yan ɗariƙu da ake yi in za ku tahiya ba ana sa wani cikin masallaci ba wai ya ta addu'a yana kuka ku kuma za ku zuwa ku kirawo mutane a kira ai ana barin wani cikin masallaci ya ta kuka yana addu'a ko to yau in ka shiga sai ka yi wa'azi kuma su babu ruwan su ka akida su babban manhaj kuwa ya za a yi a haɗa kai boka ma in yana iya tabliji ya zo fasto ma su kawai a zo a haɗu dai wanda akwai babban manhaj su wai shine suna son su kawo daula da musulunci shi yasa wai su haɗin ce suke nema ba ruwan su da akida tunda kuka kai kun ji ana maganar laya halamun ce zuwa wurin boka su ba ba wannan ba matsalar su bace ba kullum falala a yi hijira eh ka rabu da duniya mana wai ka ji a rabu da duniya ka dungumi transforma ka mutu mana in so ka ji ka rabu da duniya to bid'o'i ne wanda suna cikin ahlus sunna kuma kun ga fili shiru kan su ko to dole mu ga mu juna mu gaskiya akwai littafi wanda akwai risala na Fauzan kai in tabli akwai na Usaimin akwai littafin Albani wanda sai da suka buga kansu su sunan shi al-Imam Albani wa jama'atu tabligh yau ne yadda na ga muku yau in ka shiga duk wanda yake ka tabligh yau sai kai wa'azi shi yasa za ku ga ku ba ilimi bane manzon ku ai an ce bani bu an yi walau aya ga abin da ka ji ko da aya guda ce ka isar daga gare wallahi sallahi dole ahlu sunna su tashi su yi faɗa da bid'ar da take cikin gida da wanda take waje eh ko ka san me yasa duk wanda suke shiga ba malumai bane shi yasa ka wani aka gani su ai malumai biki da hayaniya ce ake cikin tafiya hayaniya ce tabligh sun taɓa sa littafi su ce ku zo a karantar da ku qawaidi ko ahlari ko ishmawi sai ya gaya ma kwalla a rulla da na sallah eh a zo a gyara imani a zo a sami imani mutane wai dukkan da muna bamu da imani sai ka hita za ka samu imani kaji malam ɗari ya nan yana ba da labarin wani ana cewa ka sa akwai su da kawo kisoshi na ƙarya wani ya shiga talauci ko da ya kai tabligh ya dawo ya tar da gidansu ya cika da abinci an yi kaza an yi kaiwa kai annabi ta wallahi wani ko da ya ga haka yana matar shi tana da ciki shi ma sai ta yi tabligh ko da ya dawo ya tarda ta ta kanjame daga ita har yanzu ta bushe kan yanzu zai gida saboda ba ka da imani ka ta hika baru sai ce ba ki da imani ya sake ki shi yanzu ya ji ya samo imani kai subhanallah wallahi akwai aiki da yawa kan ahlus sunna to yanzu kun gaba mu wannan yanzu sai su ce muna son mu kawo hayaniya a hada mu karatu saboda za a bayyana ma mutane abin da suke yi ba daidai bane to in haka nan ne duka sauran ahlus sunna su bar magana kan kowa mana ko ba haka nan ba su bar su abokanci babu kyau su bar su kiristanci babu kyau su bar su yahudanci babu kyau su ce kowa yayi abin da yake so to su akwai da yawa daga cikin su sai shehu sai shehunan su ke da kwai yan tabligh a Pakistan shehunan su ke da kwai can akwai wani nan da aka kalubalance shi kan cewa in suka je suna bautar shi wannan yake su ba shi amma dai wallahi kun ga akwai masu akwai masu suka ce su ba shi amma wallahi kun ga akwai masu to ya halitta ma ne ka kullu kubu tun daga nan wai ka ji sai a dauko mutum daga Pakistan yana sai da kosai wai ya zo nan maradu wa'azi can bai can baya wa'azi sai nan maradi wai dan kare da mutane kai da ko ko ko lillanci baka iya ba wai a ɗauke ka Pakistan ka je kai wa'azi kuma wala ka wa'azi Pakistan suna ja hausa ka ne ni za ka ce musu kuma ba su iya larabci ba balle ka ce in larabci ne ka je ka musu larabci ni kuke zuwa can Pakistan sai mun zo mu hada za mu ga abin da ke zuwa shi yasa daga sun kira ku ta wannan hayaniya ku ce a ku zo a aikata hika samu imani ta ya za ka bauta ma Allah ba ka da imani me ta'alimi yake cewa eh safaqa ka koyi karatun fiqh kai ilimi na addini yake cewa fa inna faqiha wahidan mutawari'an yace malamin da ke da ilimi na addini da tsantseni yace ashaddu min ash-shaytani min alf adil ya ji tsanani ba shaytan ya fatar da shi a kan mutum dubu wanda ba su da ilimi suna bauta Allah shi yasa kaga sai ta kawo iskoshi na ƙarya saboda ba su da ilimi ba su da ilimi amma yanzu kai yanzu in kana sallah shi dan ya zo ma ya sa ma wasu wasu cikin sallah ka san kabli za ka ko ba abi haka nan ne to ai ta kiran ka ka hayaniya kai ta sofi kwana uku ka sami imani ha kai har kalmar shahada ilimi na gaban ta da dalilin qur'ani Allah ya ce fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah ha har kalmar shahada sai da Allah ya ce ka sani ha sannan ku fita za ku da'awa ba ilimi kaf ɗin tabligh masu ƙasa kaf ɗin su ba wanda zai samu littafi daga farko zuwa ƙarshe karantar da su da ɗan boko ne kasa ita kuma shi addini dama in mutum bai yi shi tun da yarinta ba ba kai karatu ba in ka girma Allah bai rige ka da ka fahimci gaskiya ba ko za ka ga duk inda sauƙi sauƙi yake kan kake za a ce ma ka kai kwana uku za ka samu falala za ka ji kana da lada kamar sahabban da suka yi yaƙi kaza suka yi za a yi tama hayaniyar nan za a yi tama sai ka ga to ai abin sauƙi ga ma aljannan nan duk can wahalar da kai baya bari ka zo nan ka same ta ai ba sai ka kana shiga za a ce ma a yau sannan a zuwa kai za ka wa'azi wa'azi a ai shi wa'azi ba sai da ilimi ba sai a ce ba a yi ba ka iya larabci ba ko akwai na faransai a ka iya da faransai ko akwai na hausa duka akwai saboda bi sun shirya sai sun batar da mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da to kun ga akwai malaman ahlu sunna wurin kuma duk mai yawancin mutanen da suke zuwa masallacin wancan wallahi suna zuwa ne saboda wancan ahlu sunna amma ka taba jin su magana in tabligh ba shi kuma wallahi amana ce sai Allah ya tambaye alaikum salam eh fa eh to haba malam to abin da muka sani ba hatta wani karatun da muke yi ana na an ja tsaye da wani karatun da muke yi yana yi wata ci mai zama ku ji sun ce ka ƙara muku karatu nan masallacin ƙwarai da gaske a nan masallacin a ni ma ita ya tsaye da tun da bayanin kuwa bane a bare ku dai kuna ga ana karanto bakakin nan ana fahimta ana to wasu suna nan su ku ba fahimta ce ba su saboda in mutane suka fahimta za ku gane ba ne suke ba kai nan cikin malaman mu na ahlus sunna wani ya fatawa kan laya ta qur'ani ta halitta gani gashi na kusanta mai yace ya gamsu ba daidai bane ya kara fata wannan ya kiran shi nan ta alagawa ta malam kashe mun kuma yanzu ka zo ka kare ya ce mun eh wallahi ya dauko maganar ne bai bincika ba na ce to ga binciken ni nayi ga dalili ga dalili ya ce to shikenan ba matsala ba matsala ya hito ya kara fata sai na hito na mai rabi dandazo aka yi aka je masallacin da muke karatun suka ce mai masallacin ko ya hana mu karatun ko a yi fitina kaji wai ai magana ta ilimi fa ai dawa da wai ku fitana muka ce an ba ai fitana ba ne fitana ai mun bata dace da mu ba magana da muke in ba daidai bane ku mu da misali ku ce wuri kaza da kuka karanta ba daidai bane shikenan kuma da muka yi da muka ce da Allah in mu ne mu gane ba malam ya yi mana bayani sai suka rinka yawo da hoto na nan garin duk inda suka zauna ga wani yaro mara kunya ya yi so ya ce malamin yadin kaza wallahi akwai babban malami da ya karbe ni yace ya zo ne ya mun nasiha nace na gode na tsaya na saurare shi kawai sai nace wai yanzu malam ta saurari raddin da nayi yace gaskiya hoto aka gwada mishi wai haka hotuna ina elebu wai aka rinka daukowa wai ga wanda yake malam ke ji da Allah in ba tumatanci ba to wannan shine nasara kan da awai kwarai da gaske ganin ka zaka jawo baki ne ka karanta kowa ya ce daidai ne ai dole dole ita shi karatun Allah shi kan malam Jafar wai an yarjejeniya da shi wai wai ya bar ma in bid'a raji yake ko mahulki yayi in ya tashi sai ya istighfari yake babu karatu kenan yake dan shi dan bid'a ko ba ka ambaci sunan shi ba in ka karanta sai ya ji abin da ba abin da yake sai ya ji da shi a to haka nan ne sai na ce ga rakan ka saurara ko da ya saurara shi sai yace subhanallahi wallahi mutanen nan suna batar da mutane wallahi sai da na fara mai da addu'a nace malamin mu ne na bai fata alkhairi kuma lambazin da ne aiki da shi ko babana kai akwai wanda sun kira da har daga kasashe suka ce wallahi bisu mai tunani an yi amfani da lafazi irin haka ba da mutumin da ka je ga ka gashi ya gwada ma yaya ba kuma ya zo ya take ya ƙara ya je ka sake to amma menene saboda mutane wallahi ku gane yawa daga cikin mutane kawai sun koma shakkiyar mutum suke yi ba ni annabi ya ce ba ni malam wani ya ce wannan shi ya batar da yan ɗariƙa to mu ba yan ɗariƙa ba ne ba kai yanzu ka karanto ka ce ibnu tayyib yanzu ba aisha muka ce nan ta kuskure ba to mu kike tsammanin wani malami nan maraki mu kale shi mu ce daidai yayi ko baban mu ne ba daidai yayi ba wai wai malam ya mun magana wai nan masallaci nan karata akida muke ba karatun sallah wani muke je inda muke kira ta aqida ka je inda ake aqida na ai fiqh muke wai an ce wai an fara tsegumi a bar karatun nan tunda ana magana ka aqida na magana aqida muke yi ina aqida take sai dai mun zo mu shara mu nace to abu guda ne babu matsala ana iya barin karatu amma in magana aqida ce wacce ce muka yi ta ba daidai ba in ba daidai bane a gwada mun mu gyara shikenan in kuma gaskiya muka gani za a gumna mana masallacin da mun ba mu da iko da shi ko wannan mun yarda sai mu tai nace amma ka kamance ne ma na aka rinka idala in zo in karatu ko ba haka nan ba to kuma wannan karatun da kake kallo akwai dubunnan mutane wanda ba nan suka ba suna bi kenan kaga saboda wai wasu ba za mu sai da karatu ba in an hana nan muna da masallaci ne mu kowa mu ci gaba da karatu to haka nan ne rayuwar take wallahi ba za ka taba karatu ba yanzu wannan abin da aka yi kan kabari ko da buɗewa da ni irin abubuwan da ke haruwa makabarta sai kaga an ce kuma shi ma in ba daidai bane to wanda ya amfanin karatun dan Allah in ba a bayani dan a gyara ne amfani yana da amfani wallahi bai da amfani kaukani ba fa annan Muhammad sallam uwayen shi ne ke kan ata da kakanni shi Allah ya aiko shi ya bayani haka nan ne to uwayen mu mu sai uwayen shi ne a dangin mu sai dangin shi ne kai da ya tsaro dangin shi zai mutu wa'azi da Allah ya ce wa anzur ashiya ta kal aqrabin ko ta abu lahabin da ya tattaro sai ce wai alhaza jama'at wai da man dan ka dan ka ke mu Allah ya ce kai Allah wajen ka ga annabi Allah tsine ma kai annabi haka ya ce ma annabi kai yanzu so kake wace wa'azi kowa ya je ka wallahi ƙarya ce wallahi ƙarya ce ji iya maganar ka kuma duk lokacin da kake gyara ma wani ka ɓata masu wani ko ba haka nan ba amma ka san Allah na tare da gaskiya wayatar ne mu Allah hada wayatar ne mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hada Allah sai ce ni tabbat yada abin hakun wata an gaji annabi to shi yasa in zaka da'awa ka yi tsakaninka da Allah daya kakka nemi taimakon kowa kuma in gaskiya ta zo kakka ma kowa tara ka gaye ka ko baban ku to baba ayi hakuri a gyara tunda bai kun gane kuma ba da ku kika ba shi kenan shi da bayanin gaskiya ko haka annabi ya rinka ma uwayen shi haka ya rinka ma kakanni shi to mu addinin mu shi da aka ba wahayi wato balle mu wai nan wai malam maganar nan ka akida da ake abin yana ta kawo tsegumi ne ce me ya tsegumi in ba daidai bane muke abu da mu mu gyara nan jiɗin mun yi karatu ba sai mun ce inda muke kuskure ba a gada mun mu gyara ko ba haka nan bane ba kenan ya nuna muna daidai muna kuskure kai subhanallah akwai wani hadisi wanda annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa da mutum ya zamna kan kabari wanda ya je ya zamna kan garwashin wuta ya toya kayan shi ya toya ya cinye namu jikin shi har ya kai ma mutum da ya halaka baki daya to balle ma sallah a makabaka shi yasa mala albani sai yake akwai littafin shi ne tahdidu sajid ko bi ittikhadil qubur al masajid tsoratar da wanda yake sujada kusan kabari ko kuma wanda suke masallaci a kusa da makabarta duka wannan ba daidai bane ba wannan shi ma insha Allah ta'ala sai bayani ya kawo sai malam yace shi kuma wannan hadisin wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi ayi sallah kusan kabari ko a zauna akan kabari mala yace wanda ya rawaito wannan hadisin shine Imam Muslim da Abu Dawud da Ibn Khuzaima da kuma Tahziru Sajid min Intikhab al-Qubur masajid da kuma Lisan Ahkam al-Jana'iz wa Bid'aha yanzu je nan makabartan za a shiga makabarta ka kire takalli wallahi sai a rinka kallon ka wancan koko dai ma ku ne dan uwan shi ne ya mutu ya zo makabartai wallahi saboda duk malamai suka shigo da takalmin su suke shiga kuma annabi ya hana a shiga makabarta da takalmi in ba makabartar da ke da kwai in ba akwai zafin rana ba ko makabartar ba ta da kyau ha je makabarta ka ga mutum nawa ke cire takalmi wani ma wani da malalanya ba a zo da takalmi ba ne ce suna can annabi ya hana annabi ya hada ce shi wallahi bai taba dan bai taba ganin wani ya ma zo makabarta ya kire takalmin shi ka dauki an kamun jira'in ne bila uha ta gari sun cire takalmi ko amma duk sauran sun take kayan su ko a in akwai kaya ko zahin rana makabartar da ba ta da kyau sai ta takalmin ka haka nan ne yanzu da Allah mutumin da yake sa ƴan soso ƴan soso suna hana ka kai ga kaya ne a kuma dai wannan makabartar ta mu ko makabartan namu guda biyu an fara nan ma an share su kuma kai idanuwanka aikin ne suke yi da za ka kai ofis cikin aya kamar kullum abin da muke ce mutane shi ne yanzu in ana rayu sunnoni zai sa mutane su fahimta zai sa iyanmu da jikokinmu in sun taso su ga abin yanzu rishin yin namu zai batar da abin ne kwata-kwata sai malam yace anniya niyya sai ya saki lamba ƙasa sai yake cewa alan nawawi fi rawdatu talibin babban malami imamu nawawi a cikin rawdatu talibin yace mujalladi na wato shahi na 224 yace wa niyya abin da ake cewa niyya hiya al-qasd shine zihi ta nuhaci abu misali yake cewa fa ya'dul musalli fi zihnihi zalika fi zihnihi ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صيغتها كالزهرية والفردية وغيرهما babban malami imamun nawawi ya ce abin da ake ce maniya shi ne kalifa ta za ka yi wani abu yanzu misali mun tashi da karatun nan sai na nihi in hita daga in hita daga nan ni dai na yi in hita daga masallaci ko na yi ya ko bin ba to ni ya kai ka in ka zo sallah sai ka ce Allahumma inni nawaitu salatu zuhri arba'a rak'atin faralin farilla ma imamu wani shine a ta'aba in ba na manta ba Allah musu musulmin cikin sharin da ya maryadu salihin ko har ulul nawawi ya ga wani ya zo mai sallah sai ce Allahumma inni nawaitu salatu ya ga ya ga adadin sallai ya ga inda za ya yi ta ya ga rak'o'in ta ya ya gane abubuwan cikin sallah sai ce kamance baka gaya ma Allah ba da kai da waye za ku tsalle eh kuma baka gaya mishi lada nawa zai baka ba Allah da ya ce ya san abin da ke ɓoye shi ne in ka zo sallah sai ka gaya mai za ka sallah a zuhar kuma sallah a zuhar ba sai ka gaya mai raka a hudu za ka waye ke raka a hudu waye ke ke hudu shi yake gari wace ma ka zo masallacin kai sallah to sai ce ita niyya ana halarto da ita ne ga kanka kawai na yi niyya yace bai halitta mutum ya bayyana niyya ko sallar farilla ko sallar nafila ko ba wata sallah ne bai halitta mutum ya yi ya bayyana niyya kawai abin da ni zai yace yaqsidu hadhihi al-ulum al-qasad muqarana li awwal takbir ko zai ka halarto da niyya ne misali zai sallah a zuhur shekul islam cewa wai da za ka wai nima ya tado ka daga gidanka ka zo masallacin ba ka da niyyar ta ka zo inta shi da imamun nawa yace za ka ɗaukaka hannuwanka ne tare da ƙudurtar niyyar ka za ka yi za ka yi sallah a zuhar allahu akbar shi ke nan Allahumma inni wa salatu subi fararin farilla ka yana ta wani tarkace tarkace kaga addu'a Allahumma inni wa tasbihi duk kaga wasu addu'o'in wanda ma anzalallahu biha min sultan ba inda za ka ganin su a rubuce wannan kuma ba daidai bane ba ita niyya mahallin ta shine cikin zuciya ba inda ake bayyana niyya sai wuri guda ko ina a haji sai wurin haji inda za ka cewa labbaika Allahu hajjatan aw umra amma ka zo cikin masallaci Allahumma inni wa salatu kaza addu'a yanka Allahumma inni wa jidi Allahumma inni wa gusul janabati Allah ika wannan ba daidai bane ba babu shi a musulunci duk wata addu'a da zaka ji an ce Allahumma inni wa ba sunna ba ce ba wa alaikum salam sai shuru da to kai daga ka fara annabi sai a fara ma ka maka ne ha ya dan kware ba ka da kunya shi ne kala kala rawi da ake cewa bin na gaban Allah ya ce bar Allah ya ci uban na gaban kai mu ga ya zaka to na gaban in kan kwata yake fa ha to kun gani yoyi addinin za ka zauna lafiya shi kenan ko to cewa ma yanzu mutanen gari za a rika cewa kai wa'in shi ma anya ba wani wali ba ne da ka bara kake duk mai bukata ya zo malama ne ya ta sayi da zai da da ka samu kuɗi sai ta gani to yanzu da a ce kai ma irin su ne da da aika babban shirgi ga yi shi ba dama ai abin tuwa-tuwa ce sa'idin ilani ya kawo cikin littafin shi sabilu rashad yana magana kan irin shehunan-shehunan da gaskiyar alhadiyar sulhadiya ya ce su shi sai da ya kai matakin allah a tijjaniya ya ce ya taɓa zuwa ya ya ce wa wani budu kawai ya bashi ya bashi nono yace kawai sai ya bashi nono kawai haka nan dan ya ta mai zanga ne sai shi kawai sai ne bukka ta haka da tanzi to ka san kawai sai shi yana zana yace ba dan babban shi fa kake ko ne ne wani abu da ya faru ga wannan mutum ha sai gashi ya rugo wurin mala ya zo da nonon kuma yana ba da hakuri sai ka ga wai kai sabani yana gwada ma tanzi musulmin kai ta kai da shiga ta gajen ka zuba musulunci ma ne ba shi ɗaya na coci ne hukuka ni da nake sunna ina yi da hannuwa kai baka ji tsoron na ba za ni jin tsoron ka kai in ne ne sai malam ya ce makana sallallahu alaihi wasallam ya kula annabi ya kasance yana cewa innamal a'malu binniyat kowane aiki bai tabbata sai da niyya wa innamal likulli imrin manawa kuma kowane mutum yana samun sakamakon aikin shi da abin da ya yi nawaita yanzu misali wannan sallar azawar ce sai kai kai ta da niyyar sallar la'asar misali wannan ya halitta yanzu misali za mu yi la'asar nan gaba ko sai wani ya zo shi zai azawar sai liman na da niyyar la'asar duk muna muna da niyyar la'asar shi sai ya niyyar azawar sai ya bi mu sallah kuma sallar shi ta yi ko ma uku ce za yanzu misali mutum zai iya zauwa zai magariba ko kuna isha'i kuma ya bi ku sallah wanda ba dan lokaci ya zo ba a wurin niyyar nan nan ne ya kamata duk mu kawo wannan maganganun eh abin da ke daidai ke nan a hadisin mu'az bin jabal shi ya nuna haka ko wanda sai ya yi sallar isha'i masallacin annabi sannan ya koma masallacin da yake limanci kuma ya mutu limanci shi yana nafila su suna yin su suna yin farilla babban malami ibn hazm shi ka a cikin al-muhalla eh mujalladi na biyu ya tattaro duka irin wannan abubuwan wanda insha Allah ta'ala muna iya saurara nan sani da tambayoyi sati ne zawa in an bari ni karatun sai mu tashi aniya in kuma ba a bari ba sai ku ji sanarwa inda za mu ci gaba da karatun سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh in akwai masu tambaya ko kuskure ana iya magana insha Allah wa alaikum assalamu warahmatullahi Mm.